السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin a 23 akan ga watan shida watan jimad al-akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1444 wanda shi ya yi daidai da wato ainihin sha shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da uku a lissafin bature ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai wannan shine karatunmu na biyu satin da ya gabata wato mun ji takaitaccen bayani akan shi littafin da kuma shiga cikin farkon ayoyi da malam ya ambata mun karanta ayar cikin nahl ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كفن إتا آية ذاريات وما خلقت الجن والإنس سنن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا سنن وقضى ربك Allah ta'budu illa iya da cikin Isra don sai wato wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a da cikin Nisa za mu tashi ayar cikin An'am wa qawluhu qul ta'alu
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما
نعم ما لن يتي وقوله تعالى هو قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم kace musu ku zo in karanta abinda ubangijinku ya haramta muku Allah tushriku bihi shay'a cewa kar ku hada shi da komi a cikin bauta suratul an'am aya ta 151 qala ibn mas'ud عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يتي من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه صلى الله عليه وسلم دوان دي كيسو يدوبي زواج وصير النبي صلى الله عليه وسلم ودى خاتم دنشي كاشي دنشي يكي وتؤينهن كنتا فليقرأ قوله تعالى ya karanta faɗin Allah ta'ala kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum kace musu ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta a kanku duk da kasancewar ba wato ainihin abubuwan da suke haram ne kadai ba wato ayoyin suka kunsa hadda abin da ya shafi umarni kamar faɗin shi wa auful kaila wal mizan ma'arufar kai mizana bil qisti kaga wannan umarni ne amma kuma sai ce atlu ma harrama rabbukum alaikum min babi taghlib an fahimci wannan ko wannan an tafsiriya ce Allah tushriku bihi shay'a kun san asali an la yake sai aka idghamin nunin a cikin lam shine Allah tushriku bihi shay'a cewa kada ku haɗa shi da komai a cikin bauta ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kenan ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima har zuwa faɗin shi wa anna hadha sirati mustaqima to daga aya ta 151 zuwa 153 ayoyi guda uku wanda suka fara da qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana iyaye uwa da uba a kyautata musu wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe ‘ya'yanku saboda talauci wannan min sababiya kar ku kashe ‘ya'yanku saboda talauci yani saboda talaucin da kuke cikin shi ta kuma ta isra tun saboda tsoron talaucin da za ku iya shiga ciki wala taqtulu auladakum khashiyata imlaq can khashiyata imlaq saboda tsoron kar ku talauce nan kuma min imlakin saboda talakawa ne ku ba ku son haihuwa ku dinga kashe ‘ya'yanku kar ku yi haka saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ke azurta ‘ya'yan kuma shi ke azurta iyayen shi sai ce nahnu narzuqukum wa iyyahu a can kuma yace nahnu narzuquhum wa iyyakum nahnu narzuqukum mu muke azurta ku saboda anan suna talakawa ne to mu ne zamu azurta ku wa iyyahum kuma su ma ‘ya'yan mu zamu azurta su can kuma ba sa cikin talaucin tsoron talaucin suke ji yace wala taqtulu auladakum khashyata imlakin nahnu narzuquhum an gane ko mu za mu azurta su kenan kar ku ji tsoron zuwan su duniya da arzikin su za su zo za a rubuta arzikin mutum tun yana cikin mahaifa ko hadisin ibn mas'ud sannan wa iyyakum kuma kuma kar ku manta mu muka azurta ku saboda ai ba da dukiya kuka zo duniya tunda sunan suna da wadata can kuma talakawa ne sai Allah ya fara kwantar musu da hankali cewa nahnu narzuqukum yani sanarzuqukum mu za mu azurta ku wa iyahun kuma su ma mu azurta su yanda kuke talakawa su ma za su zo talakawa za ku azurta su ma su azurta yanzu kuma da kuke kuna da wadata daidai gwargwado amma kuna tsoron kar yaran su yawa ku talauce to nahnu narzuquhum sai aka fara da yaran da arzikin su za su zo wa iyakum kamar yanda kuma muka azurta ku dan kuma ba ku zo da ni da ku zo da komi ba duniya haka kuka zo la ta'lamuna shay'a an fahimci wannan ko sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan kada ku kusanci abubuwan alfasha laifuka waɗanda munin su ya bayyana karara ma zahara minha wa ma batana wanda ya bayyana daga cikin su da kuma wanda ya boye akwai fasarar da aka yi daga ibn abbas da wasu daga cikin malaman tafsiri da yawa wanda ibn abi hatim ya ruwaito yake cewa a jahiliya sun kasance zina idan an ɓoye ta ba sa kyamarta amma an a bayyana aka yi ta ko aka bayyana an yi ta to suna kyamarta to shine sai Allah ya ce wala taqrabul fawahisha wanda alfahisha galibi tana zuwa da ma'anar zina to kada ku kusanci zina ma zahara minha wadda ta bayyana daga cikin wa ma batana da wadda ta ɓoye an fahimci wannan ko duka haramun ne ɗaya daga cikin fasarorin da aka yi kenan wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah kar ku kashe rai da Allah ya haramta a kashe ta jiran mumini da kuma ran kafirin amana illa bil haqq face sai da gaskiya an-nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariq lil jama'a ath-thayyib zani awwala mafhum ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون wancaninka ko wancaninku shine abin da wato ainihin Allah ya muku wasiya da shi la'alla ko kwa hankalta kusan inda kan yake muku ciwo bangare na biyu sai ci wala taqrabu malal yatim kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan face sai ta hanyar da take ita ce mafi kyau gurin juya dukiyar kuna talakawa to wannan wanda yake talaka zai iya ci da gwargwadon ujira kenan ladar da za a bashi na kula da dukiyar tasu amma in mawadaci ne ba zai ci ba man kana ghaniyan falyasta'fif falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf to shi ne ya ce illa billati hiya ahsan hatta ya buluga ashuddahu har sai ya kai shiriyar shi ya zama ya manyanta ya balaga kuma ya mallaki hankalin shi to sai a ban mishi jan ragama dukiyar shi wa auful kaila wal mizana bil qist kuma ku cika alkai abinda ake aunawa na mudu wal mizan da abinda ake aunawa na ainihin wato tazara kamar tape da mita da abin ga da sauransu bil qisti da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma ɗora ma rai sai abin da take iyawa wa idza qultum fa'dilu idan za ku yi magana ku yi adalci walau kana za qurba ko da akan makusancin ku ne wa bi ahdillahi awfu ku kiyaye ku cika alkawarin da Allah ta'ala ya yi da ku na ainihin wato tabbatar da bautar shi zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun mutanen ka shine abinda wato ani muka yi muku wasiya da shi wa la'allaku za ku ce za ku hankalta ku yi tunani can ya ce la'allakum ta'aqilun at-ta'aqqulu shine farko sannan at-tadhakkur sannan sai a ya'ani at-taqwa da ta biyo baya cewa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u kuma lalle wannan dokokin da na shimfiɗa muku tafarki na ne mai kakke ku bi shi wala tattabi'u subula kar ku bi hanyoyin bata fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku rarraba ku daga bin hanyata zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wancanin ku gabaki daya shine abinda Allah yake muku wasiya da shi dan ku ji tsoron Allah to waɗannan ayoyi suna da fiqu da yawa sai dai da yake yanzu nan ba shiga cikin bayanan su zamu ba abinda ke a maudu'in mu shine ainihin Allah tushriku bihi shay'a an fahimta ko shi yasa sai malam bai kawo ma duka ayoyin guda uku ba sai kawai yayi ishara haka shi ma wancan hadisin ko asar din to wannan hadisi na ibnu mas'ud al-imam at-tirmidhi ya fitar da shi nan malam bai yi takhrijin shi ba daga akwai hadisan da baya takhrijin su wani lokaci so yakan yi hakan ne wani lokaci ba dan ba da gangan ba ko kuma wala Allah daga nusakh din ne amma dai ina ga wannan a dukkan nusakh din babu inda aka yi takhriji a cikin matanin sai dai in wanda aka yi mahashiya ko so tirmidhi ya fitar da shi hadisi na dubu uku da saba'in daidai kuma ya ce hasanun gharib ya garra ya yi taghribin shi shine sai a ce hasanahu tirmidhi ko kuma a ce aghrabahu aghrabahu tirmidhi ya ce gharib ne tabarani ya fitar da shi cikin al-awsat hadisi na dubu ɗaya da ɗari da tamanin da shida dubu ɗaya da ɗari da tamanin da ainihin wato shida lafazin muslim lafazin turmizi a riwayar wannan hadisi ce man sarrahu an yanzura ila sahifati allati alaiha khatamu muhammadin sallallahu alaihi wasallam falyaqra haula'il ayat duk wanda abin zai burge shi duk wanda yake so ya ji daɗin karanta ko kuma yana so ya ji daɗin ya ga stamping da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na shari'a to ya karanta waɗannan wa'innan ayoyi ɗin sai ya kawo wa'incan ayoyi guda uku kamar yadda muka ji tirmidhi kamar yadda muka ji ya yi tagribin hadisin shekul albani ya ce da'ifi ne kamar yadda ya zo cikin da'ifu tirmidhi 593 tabarani ya fitar da shi da 186 lafazin man sarrahu an ya ƙara'a wasiyyata rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyaqra hadhihi al-ayat ibn abi hatim a cikin tafsirin shi juz'i na biyar safa ta 1414 wato irin wadda take ba sa bambance safahat lamba ta 100 ta ainihin 856 ya fitar da ainihin wannan hadisi da kusan lafazin da malam ya kawo a cikin wannan wannan littafi wanda isnadin hadisin an yi saɓani akan akan isnadin saboda at-tirmidhi da ibnu abi hatim da sauransu sun fitar da hadisin ta hanyar Muhammad ibn Fudail daga Dawud al-Awadi daga Amir ibn Sharahil al-Sha'bi daga Alqamah ibn Qais al-Nakhai daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda to inda aka samu ɗan saɓani akan rawi mai suna Dawud al-Awadi so daudul awadi guda biyu ne waɗanda suke riwaya daga sha'abi akwai dawud a wato ainihin ibnu abdullah ibn yazid a ibnu abdullah akwai dawud ibn yazid an fahimta ko dawud ibnu abdullahi al'awadi da kuma dawud ibn yazid to sai kuma gashi dukkansu suna riwaya daga sha'abi kaga kenan kuma ɗayansu yana da rauni ɗayansu tsika ne to da haka sai hakan ya sanya wasu malaman sai su rajjaha cewa shi wancan da'ifin shine a cikin wannan isnadin su raunata shi kamar yadda a shekul albani ya yi wasu kuma su rajjaha wato wancan fika ɗin shine a cikin wannan isnadin sai su ainihin inganta shi الإمام العصيمي تكل التافن شأدر النبيل في تقريد كتاب التوحيد يا كاوتي و ابن أبي حاتم يا فتد حديثا كما يندى السيوطي يا كاوتي كان الدر المنثور دكما وأبواتو أينهم الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ يا كاوتي كان فتح المجيد صفات إشرين بيار sai ce wa kad zakara ibn taymiyata anhu yani ibn abi hatim shaykhul islam ya faɗa dangane da ibn abi hatim annahu ishtarata alla yukharrija fi tafsirihi illa sahih ya sanya sharadin ba hadisin da zai fitar cikin tafsirin shi sai hadisi ingantacce kuma masanin hadisi ne da ilal din shi an fahimci wannan ko a da haka wannan sai yake nuna a gurin shi hadisin ingantacce ne al-usaimi yace wa Dawud al-Awadi ikhtartu ihtartu fihi Dawud al-Awadi yace nayi samu rudani cikin shi wane ne daga ciki ma na samu dimuwa wa qabli ba'd ashyakhi kafin ni wasu daga cikin malamai na su ma sun rude akan shi zamanin lokaci mai tsawo ahuwa ibn Abdullah thiqa shin Dawud ibn Abdullah al-Awadi ne wanda yake thiqa am ibn yazid ad-da'if ko ko daud ibn yazid wanda yake mai rauni ne sai ce fa innal mazkurain rawaya an sha'abi dan duka su biyan sun yi riwaya daga sha'abi wa rawa anhuma muhammad ibn fudayl kuma muhammad ibn fudayl ibn ghazawan ya ruwaito daga gare su dukan su aiba sai ce walamma tubi al-awsat yayin da aka wallafa ko aka tabba'a littafin al'ausat na tabarani al-mu'jam al'ausat da ba matabu ba duka ma'ajin daga baya duka aka dinga samun bugaggen su yace da aka buga littafin al'ausat ai mun faɗa da cewa tabarani ya fitar da shi cikin ausat yace ra'aituhu fihi na ganshi a cikin al'ausat wato a nuskar da ya ganshi din 1208 ko muka ce 1186 ce na gan shi a cikin littafin wato ainihin al'ausaf na tabarani mansuban ibn yazid al'awadi ibn yazid kenan ba ibn abdullahi ba ne kenan mene ne hadis da'ifi ne so da dawud ibn yazid al'awadi da'ifi ne amma dawud ibn abdullahi al'awadi wannan fika ne sai ce sai na gan shi mansuban kuma nima na gan shi cikin ausar dawud ibn yazid sai ce falillahi alhamdu min qabl wa min ba'd an fahimci wannan ko wallahu ta'ala a'lam amma cewa duk wanda yake so ya yi dubi zuwa ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda kashen shi khatam din shi yake kai ya karanta waɗannan ayoyi ba ana nufin ko da a ce hadisin ya inganta ba ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wasiya wata ta daban kuma ya buga wani kashe da aka sani nashi a yana da stamp annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine dai zoben shi dake hannun shi kuma da shi yake buga stamp wanda ke Muhammadu Rasulullah a jikin shi sallallahu alaihi wasallam to ba ana nufin ya buga kashe akan waɗannan ayoyi guda uku ba kuma ba ana nufin ya yi wasiya da waɗannan ayoyi banda sauran ayoyi ba ya yi wasiya da alkur'ani gabaki ɗaya ya yi wasiya da sunnar shi ya yi wasiya da iyalan gidan shi an fahimci wannan ai Ah, kamar yadda malamai suke cewa abin da ake nufi yadda waɗannan ayoyi suka kumshi usuluddin wa furu'uhu to wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na a kiyaye addini ta dunkulu a cikin waɗannan ayoyi ina fata an fahimci wannan duk da akwai asar da suke da aka ruwaito waɗanda suke ah, ainihin wato nuna cewa an yi wasiya da waɗannan ayoyi ɗin ibn al-mubarak a cikin littafin shi na az-zuhud juz'i na biyu safa ta 31 a yana cewa rabi' ibn khuthaym lamba ta 31 afwa ya ruwaito zuwa ga rabi' ibn khuthaym cewa ya ibn rabi' yake ce ma wa wani mutum kala rabi' ibn khuthaym li rajulin li jalisin lahu wannan zaune kusa da shi sai ya ce mishi ayasurruka أن تؤتى بصحيفة من, من النبي صلى الله عليه وسلم لم يفك خاتمها ko kana so a kawo maka wata takarda daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda system ɗinta bai goge ba qala na'am qala faqra qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum faqra ila akhir thalath al-ayat agwani na nuna dai wato wasiya ce ma'anawiya khatam ne ma'anawi an fahimci wannan ai wanda ibnu sa'adin shi ma ya fitar da wannan athar a cikin wato ainihin at-tabaqat din shi waɗannan ayoyi an ruwaito daga ibnu abbasin ya ce hunnal muhkamat ayatun muhkamat ce hiya allati fil an'am qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum kamar yanda al-imam al-hakim ya fita cikin mustadrak 338 kuma ya ce sahihi ne al-zahabi ya wafaka mishi الإمام الطبراني يفتر سكين لتافن الأوائل لمبر حديثي تأربعين دهدو دقا كعب الأحبار يناتي أول ما أنزل الله عز وجل في التوراة بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم سيدي إسناد النادروني أكوي ابن لهيعة أتكن إسناد شداك ضعيفين so almuhim wannan wasiya ba ana nufin wata wasiya ta daban annabi ya rubuta ya su tankin ba domin akwai dalilai da suke kore haka akwai hadisin sayyiduna ali lokacin da wato tabi'ai suka ji wasu daga cikin yan shi'a suna yada cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata wasiya ta daban ga iyalan gidan shi su sayyiduna ali da fatima iska zo suka samu sayyiduna ali wanda yake cikin musulmi shin akwai wani abu da annabi ya keɓe muku na wasiya sai sai na ali ya ce wallazi khalaqa annasmata wa ambata alwara na rantse da wanda ya halicci halittu ya tsirar da wa ambata annabat ko kama kan ya tsirar da tsirrai ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance mu da shi ya ce allahumma illa ma fi qirami hada sayf sai dai abin da ke cikin wato kube din wannan takobin nawa sai ya fito da wata takarda abin da ke ciki cewa ba a kashe musulmi in ya kashe kafiri ba za a yi kisasi ba a gura ba a kashe musulmi in ya kashe wato ainihin kafiri da sauran wasu abubuwa waɗanda dukkan su cikin usul na shari'a akwai su kuma hake nan bai zama wata wasiya keɓantacciya ba tunda ba su kaɗai annabi ya keɓe da wannan ba to inda a ce wannan wata wasiya ce ta daban ai da sai sayyiduna aliyu radiyallahu anhu wa ardahu ya bayyana Allah ta'ala ya samu dace نعم
قال رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين
هذا يتي وعن معاذ بن جبل وعن معاذ بن جبل أو تنسخة لقى معاذ بن جبل رضي الله عنه أفقه الصحابة كانوا أعلمهم بالحلال والحرام nabi sallallahu ce za a tada malamai ranar alkiyama mu'azu yana gabansu da taku ɗaya ko yana gabansu da ainihin dandamali yana saman wani dandamali su suna ƙasa ibn sa'adin ya fitar da hadisi shekh albani ya inganta shi cikin sahih ya ce sahihi ne an gane wannan ko daga mu'az yana da daraja ƙwarai ya ce kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam babu mai riwayar babu mai ridfan nabi duka radif ne akwai riwayar muslim da ta zo ridfa annabi sallallahu duka ma'anar su daya na kasance a goye bayan annabi sallallahu alaihi sallama ala himarin a saman wani jaki ya zo a wata riwaya ala rahli wanda rahil asali ana ambatan shi akan raƙumi to amma a nan an yi isti'ara ne jaki ake nufi don ya tabbata a wata riwayar ma sunan jakin ufair kuma ya tabbata al-muqawqis shine ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wannan jaki tare da mariya talqibiyya muqawqis azimu misr sahibu misr fa qala li sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace min ya rasul ya ya mu'adh ya kai mu'adh akwai riwaya ya mu'adh ya mu'adh ibn jabal atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad shin ko ka san me haƙƙin Allah akan bayi وما حق العباد على الله كوكا سمي حق باي أكن الله قلت وعذيتي سينتي الله ورسوله أعلم الله دا من زنش سوسك في سني فقلنا أقول لدى بيئتي كودا أتي يا سني تهنير آيوي دا حديثي تندشي فقيه الأمة amma tun daga ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ya maida lamarin gare shi dan a kare shi za a kare shi da ilimi wani yasa abin da sahabbai suka sani in annabi ya ce Allahu wa rasulu a'lam kaga a'lam da ma'ana ta tafdil ko da mun sani Allah ya fi mu sani ko da mun sani manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi mu sani an fahimci wannan ko Allahu wa rasuluhu a'lam kaga a hijjatul wada da ya tambaye su ayyu ayyu yawmin nahnu fihi suka ce ne Allahu wa rasuluhu a'lam mutum dubu ɗari da wani abu duka su manta ranar juma'a ce ko ranar arafa ce tun dubu ɗari da wani abu su manta a garin makka suke kuma sahabbai ma masu cikakken hankali to ko mu dai masu rangwama rangwamen hankali dukan mu nan iya waɗanda ke cikin masallacin nan ma manta ce yau ranar litinin ce ma manta a gadar muke ma manta a jimadal akhira muke zai yi wuya ko ba haka ba amma suka ce Allahu wa rasulu a'lam suka mai da lamarin zuwa gare shi dan sun san akwai wasu bayanai ne da yake so ya zubo to a nan mu'azin jabal zai iya yiwuwa biddikka bai san matsalar ba a lokacin zai iya yiwuwa kuma ya sani amma saboda tawadu'u sai ya mai da lamarin ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam musa a nan mun sha bayani matsalar Allahu wa rasuluhu a'lam ta shafi matsala shar'iyya banda abin da ya shafi al'umurul qadariyya alkauniyya musamman a yanzu da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama baya raye za ka tambaye ka me hukuncin kaza me hukuncin saki uku a kalma ɗaya sai ka ce Allah wa rasuluhu a'lam me hukuncin wato rantsuwa da saki me hukuncin talaqul mu'allaq sai ka ce Allah wa rasuluhu a'lam amma da aka tambaye ka wai shin kana ganin jaraba wannan zamu ci ta kuwa ana cikin exam ce anya zamu ci jaraba wannan kuwa sai ka ce me na'am Allahu a'lam ko daga baraka cewa rasuluhu ba anan da mas'ala ce ghaibiyya ko abin da ya shafi kauni ma musamman yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam baya raye aka tambaye ka ina wane yake baya nan gurin waye bai zo ba misali eh yawa ali sai aina ali sai ka ce Allahu a'lam zaka ce wa rasuluhu abu ne da ya shafi gudanar da rayuwa ta duniya wanda haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala na'am to daka Allahu wa rasuluhu a'lam ya shafi abin da yake masail diniya masail shar'iyya na hukunci qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqullahi 'ala al-ibadi haƙƙin Allah akan bayi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a ne su bauta mushi kar su haɗa shi da kowa a cikin bauta wannan kaga shay'an na kira ce fi siyaqi annafi tufidu madha tufidu al'umum tufidu al'umum kuma a nan gurin shekul islam rahimahullah yana ganin kaga an dinnan masdariya ce an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a kuma kaga wala nan ma'ana wa an la yushriku bihi shay'a kenan a nan gurin ya game kowace kalar shirka da karama da babba kar su hada shi da kowa kuma kar su hada shi da komi me yasa bai ce wala yushriku bihi ahadan ba kuma in yace ahadan zai iya daukan ana nufin uqala ma'ana kar a hada Allah da wani mutum kar a haɗa Allah da wani mala'ika, kar a haɗa Allah da wani aljani ko wani shaiɗani. To, amma da ya ce, shay'an ya game okala'u da gairu okala, hatta al'asnam wal autan, hatta al'ahajar wal ashjar sun shiga ciki. Kuma bai ce, wala yi shiriku bihi sanaman ko watanan, don kar a ɗauka iya gumaka da aka san mushrikai na bauta ma wasu ake nufi ba. sai ce shay'an wanda komi zai shiga cikin shai komi da mai motsi da mara motsi ba a haɗa shi da Allah a gurin bauta da mai daraja da mara daraja ba a haɗa shi da Allah a gurin bauta da rayayye da matacce ba a haɗa shi da Allah a gurin bauta da abin da ka sani da wanda baka sani ba da wanda ka gani da wanda baka taba gani ba da wanda ka ji labari da wanda baka taba jin labarin shi ba ba a haɗa shi da Allah a gurin bauta wato ita bauta tsantsagarwar haƙƙin Allah shi kaɗai duk wanda ka haɗa shi da shi cikin wannan bautar to kafircin ka irin kafircin kowane kafiri ne a babun kasancewar shi kafirci Allah ka tsare mu kar su haɗa shi da kowa gurin bauta wa haqqul ibadi ala Allah shi ko haƙƙin bayi akan Allah Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a shine Allah ba zai azabtar da duk wanda bai hada shi da kowa ba yani ba zai dawwamar da shi cikin azaba ba domin akwai wanda za su shiga wuta a yi musu azaba saboda zunubansu wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa amma man utiya kitabahu bishimalihi wa man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita karshe da yace khuduhu fa ghulluhu ثم الجحيم صلوا وأما من أوتي كتابه بشماله فيكو فسوف يصلى سعيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا كجزاء ساش أوته وأن عذاباتي أما بائر عذاب الجزاء مكافري با saboda me so da nan yayi yayi ambaci mizani musamman a can cikin qari'a amma man khaffat mawazinu za a auna aikin shi in bai yi nauyi ba za a azabtar da shi za a sa shi a cikin wuta amma shi kafiri ai ba ma za a auna aikin shi ba aikin nashi zai wayi gari haba'an mansura qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina madha habitat a'maluhum في الدنيا ولا, ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين حبطت أعمالهم يا آية تكين كفروا يوا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هذا كافر يسوبا أو كتا كتا بذا أو نأيكين سوبا دان أيكين با أيكي بني تندبي إن دانتبا muminai su ne za a auna aikinsu wasu aikinsu ya yi nauyi na lada mizaninsu na lada ya yi nauyi sai a kai su aljanna wasu mizaninsu ya yi sakwa-sakwa zunubai su rinjaya sai a kai su wuta akwai wanda ba ma za a yi musu awon ba saboda sabiqa su fa sabiquna sabiqun eh wa sabiquna sabiquna ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im akwai wanda za a ba su littafin su da dama wannan za a yi musu hisabi sai dai Allah ya ga dama ya gafarta wa mutum in dai an binciki littafinka in dai za a yi ma hisabi a bainar jama'a to ba za ka tsira ba amma waɗanda fama ta kitaba bi yaminihi ko kuma waɗanda sofa ya hasabu hisaban yasira shi ardu za a yi mushi za a ɗan bujiro mai wasu laifuffukan ya ɗan razana hantar shi ta kaɗa sai a ce to a rufa ma asiri tafi aljanna amma duk wanda za a bi aikin shi ɗaya bayan ɗaya daki daki to sai ya shiga wuta to wanda yake ya shiga wuta in dai yana da imani daidai da ƙwayar zarra wata ran za a fito da shi a kai shi aljanna haka hadisai mutawatirai suka tabbatar da haka to nan da ya ce Allah ba zai azabtar da wanda bai haɗa shi da wani ba ma'ana ba zai mai azaba irin azabar da zai makafirai na su dawwama a wuta ba an fahimci wannan ko to nan gurin da ya ce wa haƙƙul ibadi ala Allah kaga kamar ya nuna bayi suna da wani haƙƙi akan Allah subhanahu wa ta'ala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah yace kaunul muti'u yastahiqqu al-jazaa'a huwa istihqaqu in'amin wa fadl kasancewar mutumin da yayi ma Allah biyayya ya cancanci sakamako na lada wannan a cancanta ne na in'am ya cancanta Allah ya mai ni'ima ya cancanta Allah ya mai falala sai ce laisa huwa istihqaqu muqabalati ba wai ana nufin istihqaqi na ramuwa tunda yayi a maida mushi dole ba eh a istihqaqu muqabala kama yastahiqqu al-makhluq ala al-makhluq kamar yadda yanzu ba wato ainihin abokin halitta in karanta mai kuɗi dole ne kake bin shi ya maido maka ko dole ya maido maka to Allah da yace idan kai ibada zai kai ka aljanna ba irin wannan haƙƙin bane ba falala ce da rahma da tausayi da jin kai irin nashi in ya ga dama ya sa kowane mahaluki a cikin jahannama bai ba wanda isa ya tone shi kuma bai zalunci ba la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun Allah yahkumu la mu'aqiba li hukmi to rahmar shi da tausayin shi sai ya wajabta ma kanshi wasu abubuwa kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin Allah ya ce haƙƙi ne akan shi ya tsiratar da mu'minai haƙƙi ne akan shi ya taimaki mumini a shi ya ɗora ma kan shi ba su suka ɗora mai shi ba wa haƙƙul ibadi ala Allah la yu'azziba man la yushriku bihi shay'a tafaddulan wa in'ama an fahimci wannan ko Allah ta'ala ka dace da mu Sheikhul Islam ya ambaci Mu'tazila sun saba a wannan mas'ala suna ganin kiyasan inda bawa yake yana da haƙƙi akan bawa dan uwan shi in ya mai alkhairi to aka shi ba Allah wannan munana ladabi ne kuma kuma shekul islam ya ce wa hadal babu ghalitat fihi aljabariyatu walqadariyatu atba'u jahmi jabariya sun yi kuskure a cikin shi hakan nan qadariyar da suke mabiya jaham jahamawa kenan su ma sun yi kuskure a cikin haka hakan nan alqadariyatu nafiya qadariya mabiya su ma'abadin aljuhani kenan masu kore ma Allah kaddara su ma duka sun kwafsa ahli sunna su ne suka munan suka kyautata ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan qadiyya cewa Allah yakan wajabta ma kanshi wani abu dan ya taimaki bayi ya musu rahma ya tausaya musu ba dan suna da wani haƙi a kan shi ba an fahimci wannan ai don haka sai ce haƙƙin bayi akan Allah shine Allah ba zai azabtar da duk wanda bai hada shi da wani abu ba gurin bauta mana ba zai dawwamar da shi cikin azaba ba kuma ƙarshe dai zai dawwama cikin ni'imar Allah qultu mu'adh yace sai nace afala ubashirun nasa ashe ba na ma mutane albushiri ba wato ainihin yi musu bishara da wannan ni'ima cewa in dai mutum ya rike tauhidi gamgam to zai shiga aljanna qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam la tubashshirhum kar kai musu albishiri da wannan fayattakilu dan za su yi dogaro da hakan su ki yin aiki fayattakilu suka ce ma sai su yi kwance da kaya fasarar ta yi sai su yi kwance da hutun jaki da kaya yana ganin ya huta ashe har yanzu cikin masifa aiki to don haka gudun kada mutane su bar yin ayyuka na alkhairi da Allah ya yi umarni da a yi rige-rige فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والسماوات والأرض أعدت للمتقين ayoyi ga sunan burjik da suke nuna kai rige-rige ka dage gurin bautar Allah idan ka dogara da ni'ima faɗin rahmar Allah ta'ala ka kalli wa'adi ka manta da wa'idi kaga murji'a kenan to sai ka tabe domin fala ya'manu makar Allah illa al-qawm al-kafirun kafirai su ne suke ganin a kawai sun tsira mumini kullum cikin jin tsoron Allah wa yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in haka Allah ya yabi annabawa ko ya yabi su annabi zakariya a wannan hadisi kaga ya nuna cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu'az ya je ya da ya gaya wa mu'az bin jabal wannan wannan ilimi ya keɓance shi da shi sai mu'azu bin jabalin ya nemi ya je ya sanar da wa da sauran sahabbai annabi sai ya hana shi an ruwaito cewa sayyidina umar shine ya fara hana shi ya taho annabi ya bashi damar ya je ya sanar kamar yadda al-bazzar ya ruwaito cikin musnad din shi wa yadda al-hafiz ya kawo a cikin fathul bari yake cewa wa rawal bazzaru bi isnadin hasan من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ في التبشير يا باش إذن يجي البشر فلقيه عمر سي عمر أن خطاب رضي الله عنه سيها أدشي فقال سيتي موا معاذ لا تعجل كرك يقاوى ثم دخل sannan sai sai na umar ya shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga cewa la ta'jal ba saba mu umarnin annabi ba ko annabi da yace afala ubashirun nasa shin yanzu ba na ma mutane albishiri da wannan garabasa ba to a wancan hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mai kallabe ba komai kana iya sanar da mutane to amma cewa shi kana iya sanar da mutane ya nuna dole yanzu ya sanar da su an fai babu wannan daka sai da ya fito sai suka haɗu da sirna umar to ina zuwa ce kaji kaji kaji abin da zan je in gaya wa mutane sai ce ina ga kakkai gaggawa ina zuwa sai ya shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yana so ya ji menene ra'ayin annabi akan abin da ya hango shi ba sai da Umar ne ya kawo wata shari'a ba dan shiya in yazo kallon nan sai ga yayi condemning din sayyidina Umar a gurin saboda wa ainur rida an kulli aibin kalilatun walakin ainu sukhti tubdil masawiya to dama haushin sayyidina Umar din yake ji haka duk abin da Umar zai a gurin shi laifi ne aka ce makiyinka ko kana ruwa sai ya ce ka ta da kura tana cikin ruwa abin ka sai ce duk ka buɗe mu da kura to da ka sayyidina Umar sai ya shiga gurin Annabi fa kala yace ya nabi Allah ya kai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam anta afdalu ra'ya ra'ayinka yafi na kowa kun ga ladabi da ainihin wato biyayya ra'ayinka yafi na kowa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna an-nasa idza sami'u dhalika wallahi mutane idan suka ji wannan gara ɓasa ittakalu alaiha za su yi dogaro da ita su yin aiki inda mutane suka ji wannan hukuncin to za su yi dogaro da shi su yin aiki faraddahu sai sai duna umar ko annabi sallama ya dawo da mu'ad ya ce kakka gaya musu wannan isnadin hadisin alhafiz ya ce hasan ne kawai da muka ji amma alhaifami cikin majma'uz zawa'id wa manba'ul fawaid a juz'in shi na ɗaya safa ta 161 lambar hadisi ta 15 sai ya ce a fi isnadihi Muhammad ibn Abi Layla wa qad du'ifa akwai Muhammad ibn Abi Layla wanda an raunata shi bangaren hadda shi kamar yadda mun sha bayani akai duk da kasancewa sal Imam Ahmad sun wasaka shi amma zance mafi inganci yana da rauni ta bangaren hadda shi don haka sai zaman shi wannan hadisin na bazar bai inganta ba alhafiz ya ce wa haza ma'adudun min muwafaqati umar in dai hakan ya tabbata kenan za a lissafa daga cikin muwafaqat na sayyidina umar radiyallahu anhu to ya zo a wata riwaya kaga anan gurin annabi sallallahu kamar ya dakatar da mu'azu bin jabal daga isar da wannan sauƙi ɗin a wata riwaya ta bukhari ɗari da ishirin da takwas da muslim hadisi na talatin da biyu hadisin anas wancan da muka ga hadisin mu'ar ya zo dubu biyu da ɗari takwas da hamsin da shida cikin bukhari muslim hadisi na talatin to a wata riwaya ta anas ɗan maliku sai ce fa akhbara biha mu'adun inda mautihi ta'assuma Mu'adhu bin Jabal wannan labarin ya bayar da shi lokacin da yake rashin lafiya kafin ya rasu kun ya rasu cikin Tawus na Amwas aiko a kasar Sham to yana cikin wannan rashin lafiyan sai ya ba da labarin wannan hadisin ta'assuman ya'ani khawfan min min al-ithm so tsoron kai ya fada cikin laifi zaka sai ya faɗa me ma'anar tsoron kai ya faɗa cikin cikin laifi saboda faɗin Allah ta'ala cikin suratul baqara إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أنقاني يقول ذاك سيدة قبايا سي واتوانه يسند الدش سوى عند موته لوكة رسوشي يسنر معنا لوكة رسوشي معاذ لهم amma alkirmani ya yi taghribi ma'ana ya kawo magana take baƙuwa wanda alhafiz ya ce wa aghraba alkirmani fa qala yahtamil an yarji ad-damiru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana inda mautin nabi lokacin wafatin annabi sai mu'azu ya sanar sallallahu alaihi wasallam alhafiz sai ya ce yarudduhu ma rawahu ahmad bi sanadin sahih abinda ahmad ya ruwaito da isnadi ingantacce zai kore waccan magana ta kirmani daga Jabir dan Abdullahi al-Ansari yake cewa akhbarani man shahida Mu'adh bin man shahida Mu'adhan hina mautihi man shahida Mu'adhan hina hadarathu al-wafatu yaqulu wani ya bani labari wanda yana gurin mutuwa ta zo wa Mu'adh bin Jabal ce sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan lam yamna'ni an uhaddithakumuhu illa makhafata an tattakilu wanda ya ce na ji wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai ya hana ni in ba ku shi ba saboda sai dai tsoron kar ku yi kwance da kaya ku ki yin aiki sami'tuhu yaqulu man shahida an la ilaha illa allah mukhlisan min qalbihi aw yaqinan min qalbihi lam yadkhul an-nar aw dakhala al-janna wa qala marra dakhala al-jannata wa lam tamassuhu an-nar lam tamassuhu an-nar wa lam tamassahu an-nar kaga wannan hadisin da ma'anar dai wancan ne duk wanda ya faɗi la ilaha illallah da gaske daga zuciyar shi da yaqini ko kuma mukhlisan cikin ikhlasi da tsarkacewa baya mai hada Allah da wani ko kaɗan ba shakka ba tantama da wannan zai shiga aljanna wata riwayar ba zai shiga wuta ba ta riwayar zai shiga wuta zai shiga aljanna wuta ba za ta kona jikin shi ba wannan isnadi alhafiz ya inganta shi al'imam al'arnaut cikin takhrijin da ya mawa ahmad don ya fitar da shi 22,060 sai ya ce rijaluhu rijalu shaikhain غير الواسطة المبهمة التي روى عنها جابر بن عبد الله الصحابي حديث إسناد شيء ingantacce أما أن واسطة جابر يروي cewa akbarani ko kuma ya akbarani man shahida mu'adan kaga ba a gaban shi abin ya faru ba idan ya zama daga sahabi ya ruwaito wannan babu matsala in kuma tabi'i ne kenan akwai inkifai amma abin da zai ƙara ƙarfafa shi riwayar can ta bukhari da muslim cewa akhbara biha bihi mu'adan inda mautihi ta'assuma an fahimci wannan ko kenan ya sanar da shi kafin wafatin shi wasu malaman suna cewa mu'azu ba ya ɓoye wannan ilimin ba ne bai ɓoye hadisin ga kowa ba amma ba kowa yake sanar mawa ba sai wanda ya sani mutum ne hazimi a cikin ibada ta inda in ya ji wannan hadisin ma zai ƙara mai ƙaimi ne gurin bautar Allah saboda godiya ga Allah ya ce la in shakartum la azidannakum shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce an gafarta mai zanuban shi ai ba kunci yayi ba miƙewa yana sallah har kafa shi tana kumbura har tana tsagewa na Aisha ta ce ta takallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar sai ce ni afala akunu abdan shakura kina wannan ibada ya'ni ibadatu shukuri ce ibada ta neman aljanna shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama ta yanzu ibadar gode ma Allah yake tunda ya bashi aljanna to kaga ba kowa ke da irin wannan zuciyar ba a ga mu yanzu a ba mu garantin mu yan aljanna ne kuma shashanci ai sai sai abin da hali yayi ko ba haka ba amma su sahabban annabi su sallallahu alaihi wasallam Uthman ba annabi ya ce mai ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawmi ba to yayi abin da zai cutar da shi din bai saba ma Allah da gangan ba ci gaba da yayi da bautar Allah da ƙara dagewa sayyidina Umar annabi ya ce mai ba za su taba haduwa ba da shedan akan hanya amma duka duba akhwafu ma khana ما كان في شأن ربه سبحانه كدوب سيدنا أبو بكر دباسو ليب باسو بيو النبي أنا تيمي أنت عتيق الله من النار Allah ya yanta ka daga wuta amma sai na Abubakar kuka yake yi lokacin rasuwar shi aka ce me zai fa me ya faru ba annabi ya ma albushiri da alice kwarai na sanya annabi ya mun albushiri da aljanna tunani nake a ce yanzu gani zan shiga aljannan nan zan jefa kafata ciki a tuno da wani laifi ko a bankaɗo wani laifi da na yi a ce fito in ba na ganni cikin aljanna ba hankalina ba zai kwanta ba to su wannan imanin su ya wuce duk inda kake tsammani to ire-iren waɗannan ba a ɓoye musu irin wannan ilimin shi yasa annabi sai ya keɓance mu'az dan ya san yana cikin waɗanda suke zuhad masu gudun duniya in kuka lura ire-iren waɗannan hadisan za ga masu ruwaito su a cikin sahabban ma matakin su daban su abu zarrin akwai hadisin abu zarrin ko ce duk wanda ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai shiga aljanna abu zarrin ya ce wa in zana wa in saraka da ce wa in zana wa in saraka ko hasso uku ya ce ala ragmi an fi abi zarrin kuma kaga shi ma hadisin abu zar ai ya fito zai je ya sanarwa mutane an tafi yaƙi suka haɗu da umar ya fito daga cikin gona annabi na ciki ya ce ya aka ya ce na ji annabi ya ce kaza kaza zan je in ga ya ce a ya ce annabin ya ce sai na ji kusan shi ma abu zar yana da gilza irin ta sayi na umar ya ce sai na ji har ya tura shi haka ya faɗi sai da ya faɗi a kan mazaunin shi abu zar sannan suka koma annabi sallallahu shi ma irin dai abin da ya faru da mu'az sai ce mushi ya dakata hakan nan abu huraira afwan wannan hadisin abu huraira ne da kissar da Abu Huraira ta faru tsakanin shi da Umar kaga Abu Dharrin ya ruwaito irin wannan sannan Umar Abu Abunga Anas dan Maliku ya ruwaito Mu'az bin Jabal ya ruwaito Abu Huraira ya ruwaito su Abu Dar duka za ga zuhad ne daga cikin sahabbai annabi yake kebewa da irin wannan ilimi yanzu wani zai iya cewa me yasa Mu'az bin Jabal daga baya ya sanar da hadisi bayan annabi ya ce la tubashshirhum fayattakilu sai a ce a to sharadin ne ya gushe sharaɗin fayattaki duko do a wancan lokacin a farkon musulunci ne wasu sababbin shiga musulunci ne in aka ce musu kawai in suka tsaye da tauhidi za su shiga aljanna za su ci gaba da aikata abin da zai buɗe musu hanyar da tauhidin ma zai iya rugujewa domin alma'asi baridul kufur wal bid'a baridul shirk zunubai dan aiken shirka ne in shi yan aiken kafirci ne shi ɗaya na so ya maida ka kafiri ba kai tsaye ba zai zo ya ce ma zama arni a zai sa ka kai ta saban Allah tantahi kufiru macin lahi subhana hatta kai imanin ka ya gushe zuciyar ta koma bakikirin ta inda kafircin ma kana iya aikatawa ai mun san tarihin barsisa ko wanda malamai na tafsiri suke kawo musamman kurtubi cikin tafsirin shi imam kurtubi ya kawo kissar barsisa mai tsawo cikin tafsirin shi karkashin faɗin Allah ta'ala ka matsali shaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin kaga barsis duk da kissa ce isra'iliya shaitan ba kai tsaye ya zo ya ce mai ka zama kafiri ba sai da ya jefa shi cikin tarko kala kala farko ma da yawan ibada ya fara ruɗe shi ya same shi ya ce ina so in shiga kai maka mu dinga ibada ya ce shagaltar da ni za ka karbi da ya kora shi ya kara dawa ya kora shi ya kara dawa ya kora shi kashe sai ya ce to zan yi kai ma gefen taka tunda sau ma a suke can ahal kita shi ma sai kai mai shige barsisa sai ya gama sallar shi ya raka ɗari biyu misali ya gaji likis yana jiran wancan bakon ya zo a ci abinci sai ya leka ya gan shi yana ta sallah yana ta sallah har yayi bacci bai ci abinci shi wannan sai ya raka a dubu kai kai ɗari biyu shi ya yi dubu sai ya ce a shi ni ya mafi ni zama mutumin kirki to dawo kai mata saboda ka ƙara min karsashi a haka a haka a haka a haka ya sa shi ya yi zina ya sa shi ya kashe wadda ya yi zinan da ita ya birne ta tana da ciki kuma ya sa shi ya fiddo ta daga cikin rami ya farka cikin ya fiddo jaririn kun ga kaɗan kaɗan ko ƙarshe kuma ya tona mai asiri an kai shi gidan yari an like shi kuma ya dawo ya ce ina da sharaɗi ɗaya in ka cika zan tseratar da kai menene ya ce sujada za ka mu ya mai sujada ya kafurta kuma aka kashe shi an da wannan ku kaga kisan nan akwai abin lura cikin ta tun duk da zance ne isra'ila ba za a tabbatar da shi ko a kore ba kai tsaye amma akwai abin la'akari a ciki to dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu'adh dan jabal radiyallahu anhu ya sanar da sauran mutane ire-iren waɗannan hadisai to amma daga baya imani ya karfafu ilimi ya yi yawa akwai ayoyi da hadisai makamantan wannan taka sai mu'azu ya ga ai babu fa'ida ɓoyewa tun daga hadisan su abu zarin suna yawo hadisan su abu huraira suna yawo to sai ya ga wato illar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ya sanar shine kar a ittikali ko yanzu illar ta bushe tunda in ma mutum yayi dogaro da wannan hadisin zai saba ma Allah ai sai a kawo mishi aya هل يستوي الآمنين ما حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون مكوم بعد وجه ba kuma ya zama yana da ilimi yana da hankali yana da imani sai ya gane ina fata mun gane wannan Allah ya sa mu dace za mu tashi masail a karatu na gaba insha Allah ta'ala na'am